assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya da yabo da jinjina dukkan sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya bamu ikon dawowa wannan guri domin ci gaba da wannan karatu da Allah ya bamu iko muka faro muna fatan Allah shi bamu ikon kammala lafiya lau tare da ribantan daman sannan kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba da zuhudu dan biyar kafin mu ci gaba da lamiyat af'al kuma an dangane littafin ne zuwa ga al-Imam Zahid Ali ibn Hussein Ali ibn Hussein kuma wannan shine darasi na harfin za'i ko darasi na goma sha uku kenan a darasi na biyar kenan ko to jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wannan shine darasi na biyar a yau muna litinin sha hudu ga watan zulkaida wanda yake shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda yake yi daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin za mu tashi harfin za'i haka ne ko? na'am? to to mai zuhud ya ci gaba da cewa sai dai ku yi haƙuri sautin ne na ba daɗi kafa bil mar'i aran an tarahu min ash-sha'n ar-rafi'i ila hitati mai wannan harafin ba kuwa na'am afwan ni naji ta'un ni ko na'am harfu dha'i إذا الإنسان خان النفس منه فما يرجوه راج للحفاظ ولا راع لدي ولا ورع لديه ولا وفاء ولا ورع لديه ولا وفاء ولا إسقاء نحو نحو الاتضاء ولا إسقاء نحو الاتعاظ وما زهد التقي بخلق رأسي وليس بلبث وليس بلبث أثواب أثواب غلاظ ولكن ولكن بالهدى قولا وفيلا وإدمان التخشع في اللحاظ وإعمال الذي ينجي وينمي بوسء والفرار من الشواذ تو شدين شيك بدأ nasiha da janyo hankali kan kamewa ga abinda Allah ya zunta ka da shi na halas da kuma gudun duniya muna harfin za'i a inda malami yake cewa kuma za mu ci gaba ne inda malami yake cewa idan insanu khanan nafsa minhu in banci wannan ko to anan idan muka duba za mu ga kalmar al-insanu ta zo da rafa ko to khana wannan ta zo da wannan fili maudi ne ko to ina fa'ilin wannan shine ake ce mishi babu tanazo a cikin nahau idhal insanu khana nafsa to yanzu dai khana asalin lafazin shine idza khana al-insanu annafsa minhu amma sai ya gabatar da lafazin al'insan to yanzu khana muna neman mushi fa'ili za mu nemo fa'ili idan insanu khana sai mu kawo fa'ili kamar idan sama'u in shakkat takadirinsa idan shakkati sama'u in shakkat ko ba ku gani ba yawwa idan shakkati sama'u in shakkat ko kuma mu ci gaba ne a zai za mu zo shi cikin nahul wadi ko to idan insanu khana nafsa minhu watan idan mutum ya ha'inci rai daga gare shi ma'ana idan mutum ya ha'inci ransa ta yaya mutum zai ha'inci ransa shine ta hanyar aikata abin da yake sabon ubangiji ne ya bi son duniya ya bi sha'awace sha'awace fama yarju hurajin takadirin baitin shine fama rajin yarjuhu fama rajin yarjuhu lil hifazi lafazin rajin ismul fa'il ne na raja yarju ayin da ke ayin da ke karkin suratul kafi ta zo mana da kalmar faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha to lafazin rajin idan baka mai tanwini ba sai ka ce raji shine ismul fa'il amma tunda yanzu ka zo da shi na kira babu ma'arifa ko to sai ka yi mai tanwini tanwinin da za ka yi mishi ana ce mishi tanwinul iwat tanwinul iwat watan famaraji sai aka share yawon din sai aka kara tanwini a gurin shi yasa ake ce mai tanwinul iwat watan tanwinin iwadan kana kana tanwin huna iwadan an harfin mahzuf lakum min jahannama mihadin wa min fawqihim gawashin kiran abdullahi bin kafir lakum min jahannam mihadin wa min fawqihim gawashi shi za ga akwai ya'un din ta fita mun bance wannan ko wa ma'ana ga irin shi na cikin alkur'ani to Allah ka sa mu dace nau'o'in tanwini akwai tanwini a ma kana iwadan an jumlatin wa antum hina idhin tanzurun ma'ana wa antum hina balagatin ruhul hulquma tanzurun sai aka takaita jimlar aka share waɗansu kalmomi sai aka kawo tanwini a gurin kamar yadda malamai suka bayani akwai kuma tanwini wanda yake yana madadin harafi ne da aka share Allah ka samu dace da dai duk da nau'o'in tanwini dai akwai tanwinul gali akwai tanwinul tarannum akwai tanwinul iwad wannan shine tanwinul iwad to famarajin famarajin babu wani mai kauna yarjuhu da zai mashi wannan dan adam da ya ha'inci kansa ta hanyar aikata sabon ubangiji lil hifazi domin mene kiyaye addini kenan duk lokacin da kaga mutum ya ya fada cikin barna yana sabon Allah subhanahu wataala to babu wani wanda zai tunanin cewa wai zai mene zai iya dawowa ya ci gaba da bautan Allah kamar yadda yake da ya daina sabon Allah sai dai kawai rahmar Allah sai dai kawai rahmar Allah kenan duk wanda ka ganshi ba Allah cikin wani yanayi to kai dai mishi addu'a Allah shirye shi wala wara'un ladaihi babu kuma wani kamewa gare shi wara'un shine kamewa babu wani kamewa gare shi da zaka sama kamewa wajen cin halas ɗinsa tare da takaituwa akan wannan halas ɗin wala wafa'u kuma ba za ka same shi da cika alkawari ba duk mutumin da ya fada cikin sabon ubangiji to ba ka rasa shida irin waɗannan abubuwa rashin kiyaye addini rashin kamewa sannan kuma ba za ka same shi da cika alkawari ba kuma haka idan ya cika idan bai cika alkawari imanin shi zai mene zai tawaya ko ba haka ba la imanin liman la ahda lahu kiran abdullahi bin amir فقاتلوا أئمة الكفر إنهم إنهم لا إيمان لهم أكرام عبد الله بن عمر عبد الله بن عامر كي عفوا ku yaƙi al'umman kafirai saboda su ba ba su da imani kira a wasu saurin kuma kirawoyin la aimana lahum in ka haɗa kirawoyin guda biyu ta hanyar wancan hadithin sai ka ga babu tukka da warwara tsakankanin ayoyin guda biyu wannan ta ce la aimana lahum ba su da rikon alkawari tashi kuma ta ce mene la imani lakum ba su da imani to in ka ɗauko wancan hadisin ka haɗa sai ka fitar da kira'ar ma'ana ma'ana guda ɗaya mustaƙimi cewa la imani liman la a hada lahu duk wanda ba shi da rikon alkawari to ya rasa wani nau'i na imani Allah shi kare mu to duk wanda yake ya kotsa cikin sabon ubangiji haka zaka same shi da irin waɗannan ɗabi'u da halaye marasu kyau Allah shi kare mu wala isga'a sannan ko ba za ka same shi ba za ka sami karkatuwa tare da shi ba na halittu azi wajen ƙoƙarin wa'azantuwa da wazoza da ake masa isga shine almailu karkatuwa ko me filinsa saga saga akwai shi a cikin suratul ahzabi alarmami akwai shi a cikin suratul ahzabi in tatuba ila Allah to kalman ce fa qad sagat qulubukuma haka ne kalman to Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora wa ma zuhudu taqi bi bi halqi ra'sin halqi ra'sin ma dinnan nafiya ce wa ma zuhudu taqi wato gudun duniyan mai jin tsoron Allah bai zamo bi halkar asin ta hanyar asin gashi ba mutum ya aske gashi kansa gemanyansa ko ina wannan ba shine wai zuhudu ba walaysa bilubsi bilubsi athwabin gilazi sannan kuma gudun duniya ba wai yana kasancewa ne da walaisar bilibis ko ba yana kasancewa ne da sanya aswabin jam'i na mene sau tufafi gilazin masu kauri ba alama idan tufafi ya zanto yana da kauri alama ce ta mene alama ce ta wadata domin galibi wanda yake talaka ne za ga tufafinsa bai da kauri mun fahimci wannan ko ma'ana abin da ya sa siffanta tufafin nan da gilazin shine don ya nuna maka cewa ba wai sanya kaya kayayyaki masu nauyi mani'imta shine gudun duniya ba ba haka bane kenan mutum ya tsefe fes-fes ba shi ke nuna yana gudun duniya ba kuma gudun duniya bai taɓa zamowa da sanya tufafi masu kauri ba mani'imta ba gudun duniya kan kasance da menene shine zai faɗa mana abaici na gaba walakin bil huda kaulan wa filan walakin sai dai gudun duniya na kasancewa ne lakin harfi listidra ko madalla gudun duniya na kasancewa ne bil huda da bin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addini to haka shine yake abin nan gudun duniya ka bi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne shiriya ka karba hannu biyu kai aiki da shi mazo Allah Allah sun ta'ala da kanshi ya ce mana wa in tuti'uhu tahtadu idan har ku kai ma wannan manzo biyayya to Allah za ku shirya za ku shirye za ku samu shirya za ku shirye tu to rike sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kaulan wajen magana wa fi'ila da kuma mene da kuma aiki za ka yi sallah ya annabi yayi hatta sanya tufafi ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba mutum ya sanya tufafi kaga tufafi na jan ƙasa ba a wannan ya zama albazarinci ya kuma zama sabo ga ubangiji Allah subhanahu wataala Allah ya shirye da mu to bin manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ta hanyar maganganunsa da kuma aikace aikacensa wa wa idmani takhashu'i tare da dawwamantar da takhashu'i kaskantar da kai fil lihazi menene ma'ana allihazi na'am a kodon lokaci ko jam'i ne na lahaza ko ko masdari ne masdari ne ko ko jam'i ne na'am to jam'i ne allihaz lahaza to to ga wani ya ce masdari to wanne ne za mu ɗauka sai bi tasrifin kalmar in muna son mu gane masdari mi tasrifin kalmar wanda ya zo na uku shine zai zama masdari lahaza eh yalhazu lahazatan wa lihazan ko ko yaya wa luhuzan na'am yayi to kun ga amfanin siyan kawamis kenan idan ka sai kawamis kawamis sune za su nuna maka masadir na kalmoma daban-daban mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace to abinda malam yake son ya nuna mana shine in dai har kana son ka zanto ka guji duniya to ka bi kawai shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen maganganun sa hadisan su kenan da kuma aikace aikacen sa sallallahu alaihi wasallam tare da dawwamantar da idman shine dawwamantarwa da ka dama ya dumu dawaman wa idmanan ka dawwamantar da san tsoron Allah a cikin zuciyanka kaskantar da kai wannan shine zai baka dama ka sami ne abin nan gudun duniya fil lihazi a kodon lokaci a kodon lokaci hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa duk wanda ya kaskantar da kai yaya me zai sama sakamakon kaskantar da kan nan Allah zai ɗaukaka shi to Allah ka sanya mu cikin masu kushu'i Allah ka sanya mu cikin madaukaka a wajen kai ya arhamar rahimin wato muna dan dai tafiya da sauri ne saboda mu samu mu ci gaba da tafan mu ko kenan ba kowane abu ne sai mun fitar da shi na luga yanda dai Allah ya sa muka faro a darasin baya din nan to sai a bibbi da sauransu da kuma abin da za kara da kamalamai wannan shine zai bada dama a dada fa'idantuwa da fawaid da ke cikin abiyat din wa imalin ladhi yunji wa yunmi sannan kuma da aikata dukkan abin da yunji zai cetar da kai wa yunmi sannan kuma zai mene sannan kuma zai ɗaukaka ka zai ɗaukaka darajanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala biwus'in haka ne malamai biwus'in wal firari min ash-shawazi wa imalin ladhi yunji da kuma aikata dukkan abin da zai tsamar da kai daga azaban Allah subhanahu wataala daga naja yanju amma rubayi din sa fa anja sai mu ce mene yunji jazakallahu khaira wa dhammuhu min aslihi ar-rubai ko wa yunmi qala namal malu bi ma'ana kasura yanmi numiyan in aratal masdara wannan ibn murahal ko cikin mutatul fasih wa imanin ladhi yunji tare da aikata abin da zai tsamar da kai daga azaban Allah wa yunmi kuma ya ɗaukaka daraja ya ƙara maka daraja a wajen ubangiji menene ma'anan yunmi bi ma'ana yazidu namayan mu anma yunmi mun fance shi in kana mishi alhamza sai kai maharafin mudari in dhamma ko bi wus'in da dukkan yalwa ko kuma da dukkan kwazo da dukkan dama da ka sama wal firari haka ne da kuma gujewa min shawazi daga bakin wuta ma'ana daga wutan ita kanta kai sai atlaka la atlaka hadhihi kalima kaman yana nufin wuta a bakin wuta amma yana nufin ita wutan kai sai yursalu alaiha shuwazun min narin wa nuhasin falatan tasiran suratul rahman ko kenan gudun duniya na kasancewa ne ta hanyar bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da aikata dukkan abin da ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma sahabban nan nasa guda hudu da ya shiryatar da mu zuwa gare su cikin dukkan yalwa da dama da mutum ya sama da kuma kokarin gudun ma wutan jahannama Allah shi kare mu al-firaru me fili madunsa farra ko to ni na gudu zan ce menene fararto fararto ko farartum farartunna to mutane biyu fa farara ko Allah ya saka dalili farra kawai farra sai mu kara alifin madda madda ko kaffa kaffa nan ma nan ma kenan idan muka yi isnadin fi'ili mudha'af zuwa ga alifun ba za mu yi fakki ba ba za mu warware shaddan ba shaddan na nan mun fahimci wannan ko to Allah ya saka da alheri na kaman jalla jalla kaman mene kuma malla malla kaman kaman dalla dalla fajja fajja hajja hajja amma da zaka isnadi zuwa ga kanka ko mukhatab ko mukhataba sai kai mene sai kai fakki da zaka isnadi zuwa ga wawul jama'a ba za ka yi fakki ba hajja hajju haka ne ko to me filin amri hajju hujju kenan zai zama hujju mun gane to Allah ka samu dace gobe za zo da nahul wa insha Allah nabi ba za mu ci gaba da shi ma yau in mun taba wannan gobe sai mu taba wancan a haka a haka a haka har mu samu mai sauka to Allah ka samu dace Allah shi wani jagora na'am sai menene malamai sai harful kafi ko na'am ajibtu lidhi tajaribi kayfa yashu na'am ajibtu lidhi tajaribi kayfa yashu to malin saboda lokacin bari mu ci gaba kawai ko ajibtu lidhi tajaribi kayfa yashu wa yatlu wa yatlu Allah wa ba'da lih lihti naki ma da lihti baki alihti ba ko ihtinak na'am a duniyar nan Allah sun ta'ala ya mana alkawari cewa zai jarabce mu wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati to menene idan mutum jarba ta same shi me zai yi sai yayi hakuri ya maida al'amari zuwa ga Allah ko فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kaji babban abin da za ka yi musiba tana samun ka akan ko menene to yi hakuri kame da al'amuran ka zuwa ga Allah shi yasa wacan nan matan da da wani nata ya rasu a wajen kabari tana kuka ko tana koke koke mazo sallallahu alaihi da ya zo wucewa ya ganta me yace mata yace ki yi hakuri ki nemi lada wajen ubangiji ko to kaga kenan babban maganin farko kan dukkan musiba shine hakuri tare da mai da al'amari zuwa ga Allah domin in kai hakurin nan akwai sakamako da zaka sama to kasancewan Allah ya ce sai ya jarabce mu abin mamaki maimakon dukkan duniya mu koma mu zama na Allah kowa ya zama salihi ya zama salihu sai gashi kuma waɗansu suna bauɗewa suna aikata sabon ubangiji duk da cewa fa sun san Allah subhanahu ta'ala zai kamu akan haka to shi ne mala yake cewa ajibtu kai gaskiya na yi mamaki lizitta jaribi ga ma'abucin jarrabawa zinan bi ma'ana sahib sahib ina mamaki ga ɗan adam wanda kullum yana cikin jarrabawa kai fa yasfu ta yaya yake mantawa cewa Allah sun ta'ala fa na kallon shi cewa Allah sun ta'ala fa zai mai sakamako akan abin da yake aikata duk abin da ya aikata in khairan fa khaira in sharran fasharra Allah shi kare mu kaifa yasu filin yasu da kasaha yasu da hababa ko akwai kuma sa saha da sa da haun saha yasu filola ne guda biyu wanda ke sun yi kama da juna wajen harufa da kuma wajen wazani amma kuma da akwai bambanci saha yayi mantuwa yashu yana yin mantuwa me mazarin shi na'am sahwan sahautu na yi mantuwa sahauta sahauti sahautu ma sahautun mata kuma sahautunna sahautunna mun bance wannan ko ɗaya fi'ilin kuma saha shine ya farka yashu yana farkawa to me fi'il amr na shi na Allah ba da lada kaji sun duka da fitowa sa saha yashu me fili amrin na'am saha yashu ushu jazakumullahu khaira ushu alhamza din zamu yi wata dhamma ko saboda salisin harafi na uku na fi'ilin saha yashu yana da menene yana dhamma ko kaman da'a ya da'u kaman mene nama yanmu akwai filin nama yanmu to jazakumullahu khaira waitul lahawa ina mamaki da dan adam ma'abucin jarabawa wanda ke kullu yana cikin jarabawa ta ya ake yi ke mantawa da cewa Allah na nuna kallon kowa inna Allah basirun bil ibad inna rabbaka labil mirsad waitul lahawa kuma sai gan shi ya bi wasa ya bi wargi daga talayatlu talayatlu tilawatan yakan zo da ma'anan kara alkurani ko yakan kuma zo da ma'anan tabi'a yatba'u ko to Allah ka saka da alheri wala wa yatlu lahawa kuma ina mamaki ga dan adam ma'abucin jarabawa yanda yake bin wasa wargi kaga mutum ya shagaltu yana ta wasa yana ta a yi ɓata lokacinsa a gurare daban-daban ba da mene ba da lihtibaki hamzatu wasilin ko ba da ba da ba da lihtinaki jazakumullahu khairan ma'ana bayan ya jarabci ko kuma ya ya ya gwaji ya- bayan ya ya sami mene alhitibag ma'ana ya kware da jarrabawa da aka yi ta masa a rayuwarsa ma'ana da can mutum ya ta samun jaraba ya ta samun jaraba to bayan ya jarabtu ta ya za a yi kuma mutum ya rinka mantawa ya rinka mantawa da cewa ubangiji zai kamo ya rinka mantawa da ubangiji cewa ubangiji na nan a dan madakata idan abin da mutum ya aikata zai je ya gani ta ya za a yi mutum ya rinka irin wannan mantuwa al-ittibaq hamzatu waslin ko aitina ka afwan al-ihtirak to ga wani ga wani mafi liyan bamu to inda zamu gane idan ka ce sabata yasbutu zaka samu shi alif ko sai ka ce mene al-isbat sabata yana da harfa nawa ne uku ko kaga ya zama sulasi ko to da sulasi din nan za a yi kari a kai to hamzan nan za ta canja ta zama hamzatu waslin ban ban- ban- ban- ban- ban sani ko an gane na'am wannan ka ka ce hanaka ha na ka ha na ka sai ka ce al-ihtina al-ihnak kun gane ha na ka sai aka kara mene alhamza da ta'un ko to shikenan ya zama maji- mazidus sulasi ko to alhamzan ta zama mene ta zama hamzatu waslim ban sani ba ba gane ba ko ma'ana idan ka zo ba za ka ce alihtinak ba alihtinak ba sai dai ka ce mene alihtinak saboda fi'ili ne sulasi aslan sai aka yi kari a kai to mazidin sulasi al'a hamzar ta kamzantu hamzar ta wasu ne kaman alisti'aza kaman alistiraha jilsatul istiraha kaman alimtihan jarba ko to Allah ka samu dace abin mamaki ya tabbata ga ma'abucin jarabawa kaifi yanda yake sa yanda yake yawan mantuwa sannan kuma gan shi yana bin san duniya wannan shine abin da yahuda ke yi ku duba duk yana daga cikin dalilin kirkiro game game din nan kenan a cikin wayoyi da talabijin da makamancin wannan har ma satellite ba a bari ba da shagaltar da kai ka bar bautan ubangiji Allah shi kare mu wa murtahinil badai wal balaya yuqassir fi ijtihadil fi ijtihadil lil fikhaki haka ne kuma malamai wa murtahinil fada'ihi ina mamaki ga murtahin daga irtahana yartahinu kafin aikadi daga menene rahana kullu nafsin kullu nafsin bima kasabat ga kalman nan to wa murtahinil fada'ihi ina mamaki da ɗan adam wanda yake abin lazimtar ma abubuwan kunya ne daga fadaha ya kunyatar yafdahu yana kunyatarwa shi yasa annabi shu'aib ne ko kuma annabi lut ne cikin suratul ra'ad ah, afwan cikin suratul hud ko yake ce mene qala haula ibanati kunna na'am fala fala fala tafdahun kada ku kunyatar da ni mana in aure kuke bukata ga 'ya'yana mata to kalmar alfada'i jam'i ne na alfadihatu duk wani abin da mutum zai aikata ya fada cikin kunya Allah ka raba mu da jin kunyan duniya da lahira to ina mamaki na na annasihatu fadiha a ina ne kun tuna gurin اوكي ال- اوكي تحتاج الفرق بينهما آه، كانه يزودنا ب ب ب ب باثر الذي نحتاج به كو إيه، جزاكم الله خيرا الله ساكا da alheri wa murtakin alfada'ihi ina mamaki ga wanda aka ratayar masa da abubuwan kunyace kunyace ma'ana saban Allah wal balaya jam'un baliya ko da bala'u'a kaifa yukassiru zaka kaddara kaifa yukassiru fil ijtihadi wai ta yaya ta yaya aka yi ke gajarta wajen yin kokarin lilfikaki ya mene ya ya fansar da kansa daga mene daga wutan jahannama ma'ana ta yaya za a yi a ce wanda kullun yana aikata abubuwan kunya yana aikata abubuwan da suke saban Allah ne domin saban Allah bala'i ne ta yaya za a yi ya gajarta ba yawaita ibada takasir shine gajartawa sakaci fistihadin wajen yin kokari lilfikaki domin ya fansar da kansa domin ya tsamar da kansa ya ceci da kansa daga mene daga azaban Allah subhanahu wataala yanzu abin da ke faruwa kenan mutum ya kwashe dare ga baki daya ko tashi ya salati ga annabi ba zai yi ba sallallahu alaihi wa sallam amma zai iya zama gaban satellite ya yi awa goma ya yi awa sha biyar abin mamaki wani wani ma a irin halin yanzu da ake ciki shi dare ma koyi na rayawa ne a gaban talabijin ya kalli banza ya kalli ofi ba kokarin ya ci riba daman da ya sama ni'ima ta nima guni fi ma kafirun minan nasi asiyatul farako to Allah ka ba mu ikon ikon cin riban da da ya kamata mu ribanta na dukkan abin da ka hore mana na arziki alfikak shine warwarewa na amta fakka ya warware abu ko da kanan ne menene sunan dan na'urar da ake amfani da shi a warware noti to shine mifak eh da larabci suna ce mishi mifak ga kalmar can fakku raqabatin ko ko kuma yantar da baiwa in ka yantar da baiwa ai ka yi freeing dinta ne daga menene daga slavery ko daga bauta to Allah ka samu dace fakka ya fukku me fili abin sa fakka ya fukku fakkan wa fikakan wa fakakatan to menene fili amrin fukka ga can wa fukkul jani ko fukka Allah ka samu dace to bari mu karike wannan baitin da sauri wa mi biku nafsihi ina mamaki ga mu biku nafsihi ga wanda ke kullun ba abin da yake aikata sai kokarin halakar da kansa Allah ka kare mu kasalan ko kaslan kasala yaksalu na'am to Allah ka samu dace yan wafa muna kokarin muna da bukatan mu samu mu samu ma'ajim saboda mu san yadda zamu yi tasrifin af'al wal fi'il ko daga kasala yaksalu kaslan to abin mamaki ga wanda yake kullum yana kokari ya halakar da kansa kaslan saboda kasala wa jahalan da kuma jahilci wa muridiha abin mamaki kuma ya tabbatu ga wato wannan duk adabi ne a baya can kaifa ya su nan wa muri wa muridiha abin mamaki kuma ya tabbata ga wanda zai yake kai kansa mukhawifatil halaki haka ne ko ko makufatil halaki na'am makufatil halaki to ina mamaki ga wanda yakan kai kansa zuwa ga abubuwan da suke sababar da halaka ina mamaki mutum ne za ka gashi Allah wasu ta'ala ya mishi arzikin karfi da dama ga dukiya ma wadata daidai gurgudu maimakon ya je ya koyo ilimi saboda shi musulunci ba a yi sai da ilimi ya zo kuma ya bauta ma Allah kamar yadda Allah ya ce ya yi shi ala ilmin wa yakinin ko to sai ka ga mutum ya bar zuwa makaranta ya bar kokarin koyon addini sai ka ga yana aikata abubuwa cikin kasala ibadoda cikin kasala kuma alamar munafikai kenan sannan kuma da cikin jahilci wallahi abin mamaki mana ka tara yan boko da yawa yanzu ne Allah ya taimake maka samu general revolution a Najeriya ko galibi yanzu in ka samu ma masu first class first class first class first class second class sai ga alaran momi ne Allah mun gode maka to ma abin mamaki ya tabbatu wa muriduha da ka aure da yuridu kun gane warada ya zo yaridu yana zuwa in ka kana mishi alhamza sai ka ce mene aurada yuridu menene ma'anar aurada na'am ya gangaro ko aure da ko da ke akwai ma'anona da dama da kalmar takan zo da su to ina ma aure da yuridu ko in zaka mai da shi ismul fa'il yawun din nan kawai zaka cire ta sai ka sami mu a gurin sai ka ce muridun ajlasa yujlisu yawun din nan sai ka mai da ta mimu sai ka ce mene mujlisun wanda zai zauna da wani guri ko Allah ka samu dace to ina mamakin wanda yake gangarowa ya faɗo cikin abubuwan da za su sababban masu da halaka بتجديد المآثم كل يوم وقصد للمحارم بن- بالمنيه بانتهاكي ina mamakin yadda yakan gangaro da kansa yakan kawo kansa wajen abubuwan da za su sababanta musu da halaka bi tajdidil ma'asim ta hanyar jaddada barna sabo lafazin ma'asim jam'i ne na ma'asam da ka asima ya asamu ya aikata laifi ko Allahumma inni a'udhu bika min ma'asami wal magrami dukkan abin da zai sa ka aikata sabo ya zama ma'asam Allah ka samu dace a matsayin masdar to ina mamakin wanda yake gangarowa zuwa ga abin da zai sababan su masa da halaka bi tajdidi ta hanyar jaddada ma'ana yawan aikata abubuwan zunubi kulle yomi a koda- a kowace rana wa qasdin lil maharimi da kuma yadda yake yake nis- ah, nufantar dukkan haramtattun abubuwa binti haki ta hanyar saban Allah subhanahu wa ta'ala mana kutse ina mamakin wanda kullum za gan shi na kutsa a cikin barna kullum yana kutsa a cikin sabo maimakon ya nabahantu cewa waɗansu sun wuce to shi ma an dinga ban shi kenan duniya shi ma zai wuce kullum ana alaiha fan ko Allah shi Allah shi kare mu in ta haka yantahiku intihakan me ismul fa'il muntahikun muntahakan ko سيعلم حين تفجئه المنايا ويكثف, حو ويكثف حوله جمع البواكي سيعلم to wallahi shi wannan mai aikata sako da'iman wasan madan Allah shi kare mu zai sani zai ɗanɗana hina tafji'ul manaya a lokacin da almanaya jami ne na mene almaniya me ce ce almaniya bi ma'ana almautu wallahi zai sani sanda mutuwa za ta zo masa a lokacin zai fada yana cikin takaice kaice da takaici kamar yadda Allah ya kaito mana cikin suratul mu'minun ko hatta idza hadara ahadakum ahadakum al-maut qala rabbirji'un la li amal salihan to duk wanda bai kokari yayi karatu ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya bi san duniya da barna shedan to karki abin da zai fada kenan ciki Allah shi kare mu daga faju'a ya ya faj- faju'a ya fuja'u ko ya fuju'u na'am faja'a kenan ko ya fuja'u shine abu ya fado baka ta can ba zato ba tsammani to san da mutuwa za ta fado masa ba zato ba tsammani wallahi zai sani wa yaksufu daga menene kasafa ko kasufa na'am to na'am na'am menene ma- me- menene fili mudari'in to yak yak yak sufu ko to amma zai dinsa kasafa ne ko ko kasufa yak sufu ai ba mun ji lamiya ba yawwa menene baitin lamiya ke ci mana to to Allah kai mu lamiya wa yaksufu hawlahu jam'ul bawaki hmm? walzami dhamma Mhm. yawwa jayali fa'ula ko to shukran wa yaksufu al- jam'ul bawaki al bawaki jam'i ne na mene albaki daga baka yabki yayi kuka ko baka yabki buka'an yayi kuka to wallahi zai sani a lokacin da mutuwa za ta faɗo masa wa ya amma me yasa ya jam'anta nan ya ce manaya ai mutuwan da ya ce ko itibari da asbabul mauti din ma'ana idan sababba na mutuwa suka zo mishi kun mun fahimci wannan ko yawwa itibari da sabab din shi yasa sai ya jam'anta mene albawaki a almaniya din sai ce almanaya to wallahi zai sani a lokacin da zai gaya musu kamar da ka ce a hausa a lokacin da tari na albawaki masu kuka ya sufu za su taru haulahu a gefensa ma'ana lokacin da aka ɗauki ransa ya zama ya mutu ya bar duniya duniya kuma nan mutane nan a duniya an tara ana ta koke-koken rasuwan shi to a lokacin zai gaya musu domin duk wanda ya mutu kamat ya mutu to a lokacin zai sani cewa ya aikata abin da yake ya kamata ya aikata ko ko bai bai- bai aikata ba Allah shi kare mu to insha Allah Usman ta da zamu dakata da dan wannan kadan din insha Allah anan Allah ka samu dace ku yi hakuri saboda sauran littafin ne shi yasa muka yi karatu a gurguje to abinda Allah ya bamu iko muka yi daidai Allah ya bamu ladan sa wanda ne kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne ya bamu ikon gyarawa na'am subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik